إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين فهذا رمضان قد تسرم فهذه آخر جمعة من هذا الشهر الكريم مضت أيام رمضان بفضائلها وفرسها وأوشكت أن يرحل باقيها وقد أخذت منا مرحلة من حياتنا لن تعود فاغتنموا ما بقي من هذا الشهر بمضاعفة الطاعات فأيام رمضان مؤذنة بالرحيل وما الحياة إلا أنفاس معدودة وآجال محدودة أيها المسلمون إن مما بقي من أعمال البر في هذا الشهر المبارك إخراج زكاة الفطر فقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير وهي طعرة للسائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن عداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجه وهي ساع من طعام يخرجها الرجل عن أهل بيته من أوساط طعام أهل البلد ويعطيها للفقراء والمساكين ففي الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تعدى قبل خروج الناس إلى الصلاة فيجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت إياله ليوم العيد وليلته أن يخرجها عن نفسه وأمن تلزمه نفقته من المسلمين من زوج وولد ويتيم وخدم وغيرهم ممن يعوله ممن شهد رمضان حيا ولو مات قبل ليلة العيد ولا تدفع زكاة الفطر إلا للفقراء والمساكين ومن الخطأ دفعها لغيرهم ممن لا يصدق عليه وصف الفقير أو المسكين شرعا أيها المسلمون ومما شرع لنا في آخر هذا الشهر التكبير الذي يبدأ بحلول أول ليلة من شوال وينتهي بالعودة من مسلى العيد قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون والمقصود من هذه الشعيرة العظيمة التمجيد لله والتعظيم لله والشكر له تعالى على ما من به ويسر من إكمال رمضان فأظهروا رحمكم الله هذه الشعيرة في المساجد والبيوتات والطرقات والأسواق وارفعوا أصواتكم قائلين الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويشرع للمسلمين صلاة العيد يوم الفطر وهو أول, اليو أول يوم من شهر شوال وصلاة العيد عباد الله شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام يخرج إلى أدائها المسلمون عامة يخرجون إلى المصلى في وقت الضحى فيصلون ركعتين تعبدا وشكرا وإحياء لسنة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة العيد ويأمر بإخراج الأواتك وذوات الحضور والحية فأن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع أواتكنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فتحدثت أن أختها وكان زوجها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة وكانت أختي معه في ست قالت كنا نداوي, نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم على إهدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم سمعته يقول يخرج الأواتق وذوات الخضور والحيد وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيد المسلى قالت حفصة فقلت الحيد قالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا أخرجه الشيخان أيها المسلمون إن من سنن عيد الفطر أن يأكل المرء تمرات قبل الخروج إلى المسلى وليأكلها وترا ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتجمل ويذهب ماشيا إن قدر على ذلك وأن يخالف الطريق فيذهب من طريق ويعود من طريق آخر ولا بأس بالتهنئة بالعيد على عرف أهل البلد وكذلك الزيارات والهبات والولائم والإطعام من أجل إدخال السرور على المسلمين وليؤلم أن في ديننا فسحة أيها المسلم لم يبق من رمضان إلا القليل فاجعل لك في بقية أيامه مدخرا واغتنم آخر ساعاته بالدعاء والصلاة والذكر ففي رمضان كنوز غالية فاسأل الله من فضله واستنزل بركة المال بالصدقة وحب وحسن مالك بالزكاة وكن للقرآن تاليا واستغفر الله من ذنبك بالدجى والأسحار فإن المرء لا يدري لعله لا يدرك غيره أبدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو كريم تهب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ينوى مسلمين kamar yadda muka sani watan ramadana mai albarka ya fara tattara ina shi ina shi don tsallakewa da wucewa a yanzu da muke magana muna juma'a ta ƙarshe a wannan wata kuma ya riga ya wuce mafi yawan kwanakinsa sun riga sun tafi sauran kuma suna shirin wucewa sakamakon haka ya tafi da wani ɓangare na rayuwarmu wanda ba zai taɓa dawowa ba dama ita rayuwar ba komai bace illa numfashi kirgagge da kuma ajali wanda aka riga aka yi masa iyaka amma har da haka akwai sauran ayyuka na alkhairi da suka rage a wannan wata mai albarka daga cikin muhimman ayyukan da suka rage mana akwai fitar da zakkar da kai ko zakkar kono da ake cewa wadda sadaka ce ta wajibi da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya farlanta ta akan dukkan musulmi mazansu da matansu yara da manya masu ‘yanci da bayi. Wannan sadaka ana fitar da ita ne don ta zama ta cike giɓin da musulmi ya samu sakamakon sakin baki da ya yi ko faɗin magana ta rashin dacewa ko wani abu da ya naƙasa mai azuminsa. Sannan kuma don ta zama hanyar ciyar da talakawa da masu ƙaramin ƙarfi musamman a ranar idi don su masu samu annashuwa. a cikin hadisin da limamu abu dawuda ya ruwaito shi da ibnu maja daga sahabi abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta wannan zakka ga masu azumi ya ce kuma a fitar da ita don ta cike giɓin abin da ya faru na sakin baki don ta zama ciyarwa ga talakawa nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk ya bayar da ita kafin a fita sallar idi wannan zakka ce karɓaɓɓiya wanda kuwa yayi sakaci har aka je sallar idi aka dawo wannan bai yi zakafin da kai ba sai dai yayi sadaka ga magari saboda haka ake so a fitar da ita ranar sallah da sassafe ko kuma ma kafin ranar sallah da kwana ɗaya ko biyu ana iya fitar da ita kuma ana ba da sa'i guda ne wato mudunnabi na abinci akan kowane mutum za ka ƙirga yawan mutanen gidanka sai ka ba da adadinsu mudunnabi za ka ba da abinci cikin matsakaicin abincin da ake ci a inda kake rayuwa za kuma ka bada shi ne ga talakawa da masu ƙaramin ƙarfi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta a zamanin sa a bada sa'i na dabino ko na sha'iri a bayar a madadin kowane mutum cikin musulmai wanda suke karkashin kulawarka saboda haka wajibi ne akan kowane mutum musulmi wanda yake da abincin da zai ci a ranar sallah da daren sallah ya amfani da abin da ya saura ya fitar da wannan zaka farko ya fitarwa da kansa sannan ya fitarwa da iyalansa da 'ya'yansa da marayu idan akwai a gidansa da ma'aikatan gidansa da iyayensa da duk wani wanda ke ƙarƙashin ciyarwa ko kulawarka sawa'un yana gidan ko ya yi tafiya ko yana hostel ko ya je ƙasar waje ko yana kwanta asibiti ko yana da rai ko ya mutu matuƙar da ya halarci ramadana sannan ba daidai ba ne in an fitar da wannan zakka a dinga ba da ita ga mutanen da suke masu ƙarfi lalle wajibi ne a ba da ita ga wanda sunan talaka ko mai ƙaramin ƙarfi yake hawa kanshi a shar'ance su kaɗai shari'a ta yadda a baiwa abu na gaba wanda aka shar'anta mana a cikin kwanakin da suka saura shine kabarbari waɗanda ake fara su da zaran an ga watan shawwal da zaran an sha ruwa ranar 29 aka sanar an ga wata ko kuma aka yi azumi 30 to daga lokacin ya zama mustahabi musulmai su fara kabarbari suna faɗin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira ko ire-iren waɗannan zikirori don haka muraya wannan addini jama'a muraya wannan sha'ira wadda za a fara ta tun daga daren sallah ba za a daina ba sai an dawo daga filin idi sabai sun kasance suna yin ta su cika gari da ambatan Allah kamar yadda Allah ya ce wali tukmilu al'idda wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wala allakum tashkuru abu na gaba daga cikin ababen da suka wajaba a gare mu shine gabatar da sallar idi wadda ake yi a ranar ɗaya ga watan shawwal ita sallar idi babbar sha'ira ce cikin sha'air na addinin musulunci wato babbar alama ce ta nuna cewa nan garin musulmai ne nan garin mutanen da ke bin addinin musulunci ne saboda aka ake so gaba ɗaya musulmai ƙwansu da ƙwarƙwatarsu su fita bayan gari don sallatar sallar idi da hantsi ranar ɗaya ga watan shawwal liman ya musu sallah raka'a biyu ya yi hudu ba ya gode wa Allah ya yi musu wa'azi don a zama an yi wannan bauta ga Allah kuma an gode wa Allah kuma an raya sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance tutur yana fita sallar idi kuma yana umarnin mutane su fita gabaki ɗayansu hatta 'yan mata budurai da waɗanda aka ware musu ɗakinsu na musamman manyan 'yan mata da kuma mata masu jinin haila waɗanda ba masa yin sallah duk annabi ya ce a fitar da su hadisi ya zo cikin bukhari da muslim daga hafsa bintu sirin Allah ya ƙara mata rahama take cewa mun kasance a garinmu na basara muna hana 'yan mata fita sallar idi sai wata mata ta zo daga garin madina wannan mata ita ce nusaiba bintul harith wadda aka fi sani da suna ummu atiya ta sauka a wani bene wani babban gida na wasu mutane da ake ce banu khalaf sai ya zama na mutane suna zuwa gunta ana koyan karatu a gurinta domin ƙwararriyar malama ce musamman game da karatu da ya shafi wankan janaba da wankan gawa da bayani akan abubuwa da ke da alaka da wannan zaka ga malamai sun kawo a tarihin ta cewa ana zuwa gurinta hatta cikin sahabbai ana koyon karatu a gunta sayyidina ali dan abu talib Allah ya kara masa yadda ya kasance yakan je har gidanta ma har yayi baccin rana kamar da ibnu hajar ya kawo a cikin littafin isaba fi tamidus sahaba to sai suka je gun wannan mata sai take ba su labari har suka tambaye ta cewa da gaske ne kin je yaƙe yaƙe tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace kwarai kuwa mijina ya kasance soja ne da yake tafiya jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tafi tare da ni saboda ni kuma nas ce ina kula da marasa lafiya kuma muna kula da abinci da jinyar waɗanda aka yi musu rauni ta ce ina da wata ‘yar uwa wata rana sai ta tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama yana bayani akan fitar mata zuwa sallar idi sai ta ce ya manzan Allah to a cikinmu idan wata ba ta da hijabi shin ita tana da uzuri ta zauna a gida annabi ya ce a'a ta nemi aran hijabi a gun ƙawarta ko kishiyarta ko innata ko makwabciyarta yace litulbisha sahibatuha wato har wadda bata samu kayan sallah ba tela ya mata tsiya ko ba ta da kuɗi ko mijinta bai siya mata ba bata wanke na bara ba to ta nemi aro ba a ce ta zauna a gida ba saboda muhimmancin sallar idi wannan fa mata kenan jama'a ba a maganar maza da masu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu kuma ta je ta shaida alherin da ke cikin sallar idi ta shaida wa'azin da liman zai yi ta shaida addu'ar da za a yi a cikin wannan wa'azi umma atiya tace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa kai amma fitar da 'yan mata waɗanda suke ƙanana da wanda suka balaga da waɗanda suka girma aka ware musu ɗakin su daban ba sa kwana cikin ƴan uwansu annabi yace kai da mata ma masu haila su fita su je su shaida wannan wa'azi da addu'a da alherin da ke ciki idan za a yi sallah su masu jinin al'ada annabi ce sai su koma baya sai su jira an gama sallah su dawo su ji wa'azi hafsa bintu sirin tace sai na tambaye ta nace hadda masu haila kika ce tace kwarai kuwa hadda masu haila ice ba suna zuwa aikin haji ba su yi kaza su yi kaza su yi kaza saboda haka ya ku musulmai mu sani da cewa fita sallar idi wajibi ne akan kowa sai wanda yake da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a yana daga cikin sunnonin fita sallar idi ranar ƙaramar sallah mutum ya ci wani abu musamman dabino ana so ka ci ƙwaya uku ko biyar ko bakwai in dabino bai samu ba babu laifi dai ka ci wani abu ba a so ka fita kamar yadda kake ajiya cikin azumi baka ci komai da safe ba sannan ana so mutum ya sanya kayansa mafi kyau kayan shi na sallah ya ci gayu ya sanya turare ya karya hula ya ci gayu ya fita wajen wajen sallar idi sannan ana so idan mutum zai iya ya tafi akan kafarsa idan ko masallacin idin yayi nisa babu laifi a abun hawa wanda ya sawwaka sannan ana so kuma mutane su canza hanya wajen zuwa da dawowa duk wannan yana cikin sunnoni sannan kuma babu laifi ai wa juna barka da sallah a bisa abin da aka saba na al'adar mutanen garin babu laifi a kai ziyarori na bikin sallah da yawon sallah babu laifi a ba da kyaututtuka a shirya walimomi a ciyar da talakawa da mabukata don a shigar da annashuwa da jin daɗi a zukatan musulmai kuma don kowa ya san cewa a cikin wannan addini akwai wata dama ta, ta holewa bisa abin da bai saba wa shari'a ba ya kai musulmi wannan wata na ramadana abin da ya rage a cikinsa ɗan hikin nan ne yi ƙoƙari ka ci gaba da morewa waɗannan 'yan awoyi waɗanda suke kaɗan da suka rage ka yi ƙoƙari ka ci moriyarsu ta wajen addu'a da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sallolin nafila da na farilla da ambatan Allah sannan ka sani cewa ramadana wata taska ce mai tsada saboda haka ka roki Allah dan samun falalarsa ka kokari ka sanya wa dukiyarka albarka ta hanyar sadaka ka kiyaye dukiyarka daga halaka ta hanyar fidda zakka ka kasance mai karanta alqur'ani mai neman gafarar ubangiji daga zunubanka cikin duhun dare da asubahi saboda shi mutum bai sani ba watakila wannan shine ramadana na ƙarshe a rayuwarka Allah yana cewa cikin suratul hashari ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma kowa a cikin ku ya tsaya ya kalla ya ga me ya gabatar dan gobe alkiyama Allah ya sake cewa ku ji tsoron Allah fa sannan ku sani cewa Allah mai bada labari ne akan ababen da kuke aikatawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتب علينا وجعلنا من أتقائك في هذا الشهر اللهم بارك لنا في رمضان ولا تجعله آخر عهدنا به فإن قدرت ذلك فارحمنا ولا تجعلنا من المحرومين اللهم اجعل أعمالنا مرفوعة ودعاءنا مسموعة وقلوبنا خاشعة ومطيعة اللهم أحسن آكبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن أذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار